أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina laraba sha tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da hali daidai wannan lokaci a cikin waɗannan kwanaki masu albarka a wannan masallaci mai albarka muna nan dai a cikin suratu ali imran cikin yardar allah madaukakin sarki allah ya kuma ba mu dama mu kuma dawowa don dorawa daga inda muka tsaya kafin mu bibi ayoyin su suka gabata don fitar da darussan da ke cikinsu a taƙaice za mu ji ayoyin da za mu tashi a kansu yau aya ta hamsin da biyu amma da dina kafaru ko ba a ɗi kuma azabar shadidan da duniya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم يعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم فقال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المبتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع آب فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءهم تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
kamar yadda jiya mun karanta magana a hassan isa da kuma kufa kwanan da misali da kuma daidai lokacin da da isa alaihissalam ya ga alamun lomewa da cijewa da tuburewa a kan kafunci da daga banu Isra'il a daidai wannan gaba ne ya nemi ainihin wato sahabbansa waɗanda suke tsantsar magoya bayansa da su kawo ɗauki su kawo gudunmawa a nan da ya taya ya yi musu tayin cewa wane ne zai zama tare da shi wajen taimakon addinin Allah tatattun magoyan bayansa tatattun masoyansa suka ce nahnu ansarullah ma'ana nahnu ansaru lillah mu ne za mu zama tare da kai wajen taimakon addinin Allah da kuma goyon bayan ka wajen kira zuwa ga wannan addini na Allah wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya kira mu da su masu yi cikin suratul ya ayyuhal ladina amanu أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم وأصبحوا ظالمين إذا قال تعالى شيء يندى وتمر يا بايع النبي عيسى سكت على الشيء يا قوم إيمان الله يذكركم kuma ku zama haka tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku zama haka tare da masu kira irin kira da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin malamai waɗanda suke na gaskiya malamai waɗanda suke kira zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar malawata ku zama kuna tare da su wajen goyon bayan su da taimakon su wajen ƙi da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da haka hawariyawa suka ce mun gaskata Allah mafi sarki mun kuma beka da haka ya kai annabin Allah Isa alayhi salam ka zama shaida cewa mu ko musulmi ne mun miƙa wuya ga Allah ta hanyar kaɗai ta shi da wuta mun miƙa wa Allah wuya mu ta hanyar yin biyayya da dukkan wasu dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka ci gaba da cewa ya ubangiji mun gaskata sun bi manzan ka isa alaihi salam don haka muna roƙon ka ya Allah muna ta wasu ne da wannan imani da muka yi kai da kuma imani da abin da ka saukar da imanin mu da manzan ka sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙon ka ka sanya mu daga cikin waɗanda za su shaida da ɗayantakarka ka sanya mu daga cikin waɗanda za mu zanto wato masu yin imani da annabawan ka ta hanyar sabon da ka aiko su shi ne wato al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda ya shahadu na musa da annabun ballahu ainihin wato a umarku ta hanyar wato ka sanya wata cikin wa'anda al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za su ba da shaida akan cewa manzanninsu sun yi sarwa al'ummominsu ba kai fa ina ji ina min kulli ummatin bi shahid wa jidna bika ala haula shahida ana Allah madaukakin sarki sai ce wa makaru wa makar Allah wa makaru sun kulla makirci sun yi shirye-shiryen makirci Allah bai kwaye da makircin ba sannan wa makar Allah Allah madaukakin sarki ya mayar musu da martanin makirci ba a faɗi irin martanin ba shi ne babban malamin tafsiri a cikin abba'ul bayan shek muhammad al-amin a shirgizi yake cewa kada a nan allah ta'ala bai faɗi irin makirci ba amma ya faɗa a cikin tsoron nisa an gane ko inda allah madaukakin sarki sarki ke cewa ƙaunihin inna katannan masu ya'in sama da maryama rasulallah wannan shi ne kullakullan makirci da suka shiga shi ne ƙoƙarin halakar da annabin Allah Isa alaihi salam ƙoƙarin salwantar da rayuwar annabi Isa alaihi salam ƙoƙarin takawa da awar annabi Isa alaihi salam birki ta hanyar kashe shi da yi masa ta'addanci wannan shi ne kullen-kullen makircin da Allah ta'ala ya ce su yi a nan Allah ya ce su yi makirci amma bai faɗi makircin ba a can cikin tsoron nisa sai Allah ta'ala ya ce makircin kullen-kullen kisa to wani irin martani Allah ta'ala ya mai musu sai ce wa ma qatalu wa ma salabu wa la yushbi alam ba su kashe shi ba ba su kuma samu sa'ar girce shi ba sai dai an kamanta musu wani yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam suka dauka shi a nan wasu malaman suka ce cikin wanda ya nuna musu yadda annabi Isa yake bayan an gama bitin an gama tattaunawa a kiyawa kawo bayanin cewa an je an yi sakai suka annabi Isa wajen sarki an yi sakai sarar annabi Isa an yi ta zuwa ba'ata annabi Isa zuwa ga ainihin mai mulkin zamanin kai har sai da suka yi nasarar sa'ar shawo kan wannan sarki na wannan zamani wajen kimsa masa kin da hawan annabi isa da kuma ɗaukar sauran mataki a kan annabin allah isa wanda wannan ya bayu zuwa ga na da wasu mutane su je su ɗauki ran annabi isa waye ya nuna wasu malamai sun ce wanda ya nuna inda annabi isa ne shi ne allah ta'ala shi ne wa makara ba shi ne Allah ta'ala ya ɗauke annabin Allah ya isa a da salam sai kuma shi wanda ya zuwa da zai sa masa kamar nan da isa da haka su da kansu da farko an gwamnati da kashe shi suna tsammanin annabin Allah ya isa ne da isa shi ne wa maka amma Allah ba da kuka sarki sai ya mayar musu da ayi wato martanin makircin da suka shirya su kan ga irin shirin da suka yi ta hanyar wakilta wanda za su je su wa annabi isa kisan gilla sai Allah ya jefa kamannin annabi Isa ga mutumin da ya nuna musu inda annabi Isa yake da aka suka danke shi suka kuma kashe shi suka gicciye shi zatansu annabi Isa ne alayhi salam shine wallahu khairul makirin ne wa bi hadha ithbatu sifatil makr lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa kamali لأنه مكر بحق وفي مقابلة مكر الماكرين Allah maɗaukakin sarki ce wa makar Allah bihim hina qala Allah bi Isa Allah maɗaukakin sarki sai ya mayar musu da martani na makircin da suka shirya ta hanyar cewa Isa alaihi salam inni qabiduka min al-ard min ghayri an yanalaka su zan ɗauke ka cancak daga doron ƙasa ba tare da kowata arzana ta same يا عيسى إني راجعك إلي ومطهرك يا عيسى إني متوفيك وراجعك إلي وجاعل الذين ومطهرك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة لا تعلم وأنه على عيسى عليه السلام القول أن تعالى زي ɗauke shi daga doron ƙasa babu wanda zai iya kaiwa gare shi balle ya cutar da shi zai ɗauke shi da gangan jikinsa da ruhinsa kar a ɗauka a gangan jikinsa da dabban ƙasa an kashe shi ruhin Allah ya ɗauki a gangan jikin da ruhin gabaki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke su zuwa gare shi sannan ya ce zai tsarkake shi daga waɗanda suka kafuce da Allah maɗaukakin sarki suka kafuce shi sannan ya ce zai sanya waɗanda suka yi masa biyayya cikin hawariyawa akan wannan addini da kuma abin da ya zo da shi daga wajen Allah da mutum sarki na addini da kuma bushara zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi da lazumta shari'arsa Allah ta'ala zai ce wannan sai da annabi Isa kenan da da annabi Isa shi da farko a yi shi annabi Allah ne masa a kuma yadda shi ba da Allah ba kuma Allah a yadda kuma cewa shi bisharar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kenan abubuwa da yawa na farko a yadda shi ba da Allah ba kuma Allah ba sannan kuma a yadda shi manzo ne na Allah zuwa ga mutanen da aka aiko shi sannan shi bishara ne da yake sharar fage ga zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala ce wadanda suka yadda suka yi imani da annabi Isa alaihi salam akan haka to za su zama su ne da galama su ne da nasara su ne madaukaka akan waɗanda suka yi musu annabtar annabi Isa a zuwa ga tashin kiyama sannan Allah ko ke saki yace makomar ku da baki daya ranar da za a yi kowa hisabi ran da kowa zai girba abin da ya aika ya aikata to a hannun zuwa gare ni take sannan zan fayyace tsakanin ku cikin abin da kuka kasance kuna yin sabani game da labarin annabi Isa alaihi salam ayoyin yau sai Allah ta'ala ya ce wa amman ladina kafaru aw a'adibuhum 'adaban shadidan fid dunya wal akhirah وما له من نصير amma waɗanda suka kafirci da annabin Allah Isa alaihi salam daga cikin Yahudu ko kuma waɗanda suka wuce gona da iri wajen ƙauna da san annabi Isa alaihi salam har suka kai shi matsayin Allah ko ɗan Allah su ne ma'anar ba'amal da ya kafa ba'amal da ya kafa tana kowa kan Yahudawa da kan kuma ba su yadda da annabcin annabi Isa ba da kuma nasara wanda su sun yadda bayan yadda ma har ma sun ɗaukaka shi daga matsayinsa na bawan Allah wanda Allah sun kai shi zuwa ga matsayin Allah ko na Allah. Allah ta'ala ya ce wa wa'adi kuma azaba shadida zan azabtar da su azaba mai tsanani da duniya a nan duniya bil qatli ta hanyar kisa wa salbil amwal da kwace dukiyoyinsu wa izalatil mulk da tumbuke da kusan da mulkin da suke ji da shi wannan shi ne azaba da Allah ya ce musa Allah ta'ala zai azabtar da shi ta hanyar fiskan da aka yi jihadi Allah mafarkin sarki zai ba wa waɗanda suka yi imani da sarrafa su ta hanyar kashe su ta hanyar ɗaya dukiyoyinsu a matsayin ganima ta hanyar kwace mulkinsu da bayanan ikonsu wato da akirci a lahira kuma inna Allah ta'ala ce zan azabtar da su azaba mai tsanani a gidan wuta wa ma da min nasirin yansuhum a daidai lokacin da ba su da wani mai taimako da zai taimake su wa yadda wa anhum azab Allah ya iya ije musu da tunkuɗe musu azabar Allah na hukumin sarki wa amma alladhina amanu Allah ta'ala ce amma game da waɗanda suka yi imani suka yarda da Allah suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah suka yi ayyuka na kwarai Allah ta'ala ya ce fayyawafiyyin kudura ai fayyawafiyyin wallahu tawafa a amalin kana Allah zai ba su sakamakon ayyuka su cikakken sakamako gaira mankusin ba tauyayye ba Allah zai ba su ladan su cikakken lada والله لا يحب الظالمين الله مدوكي سركي بايا سلم الظالمين الله بايا سلم بايا حكم wani ba ba cikakken azzali fiye da wanda yake ɗaukar haƙƙin Allah ya bada ta babu zalunci da ɗan adam ya taɓa yi a ruwan ƙasa sama da shirka shi sa Allah ya saki ce inna shirka la zulmun azim lokacin da wani ke ga wadansa وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يجي إن الشرك لظلم عظيم بعض الزعيم اشتعل تبين من القصار سواء الزعيم الشرك عشان حديث القدس على اسمي حديث أخوتا وليا إن أخوتا أخوتي وليا كيف هذا الله أقول في ذلك أنا في بالي إن أنا كيف كيف إذا كنت إذا شرك أقول هذا بعد الشرك yanzu ka zo ka tarar da wani a gidan kai na ya zai shi ba da ba kana komawa ka ka tarar da shi a kan jini sita mata ka ta dafa masa abincin da maki yana zaune tana ba shi a cikin a tokan yana zaune wani kasa banza ta ka biyo kai ta ka biyo za ka gafa ta ne ka siyo abincin kai kai ya kunce bana sannan ka kuka tarar da wani abu ya yi kasake masu tana ba shi abinci in kana gabara ko wani zai gabara Allah ta ala ya halice ka babu wanda ya tashi wajen halittar ka ya azurta ka ya yi maka rumfa sararin samaniya ka taka kasan ba ka da wata sama da take ma rumfa da bata Allah ba babu wata kasa da ɗan adam yake takawa da bata Allah ba ka shaƙi iska ku yi bauta ta wata tafiya iska da Allah ta alaƙi ba. Wani irin dakikanci ne da damu su basu da zai sa ka ɗauki Allah na bauta a shi shi kaɗai da ba wani. Shi sa Allah ya ce zai yi ya biya dukkan wani da ɗan adam ya masa in yi ne ya ga masa kai akwai da kuma da kowa ka yi ya ga cikin fadin fadararsa da damu sai ya yi ya wani shi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أو لم يشرك بالظن ولا المعنى أتى لي والمؤمنين سيأتي سلم يأتي شرك عليه بالإجرام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر وهم مهتدون تعالى قال في سأل أرباب ينتظر أن يسوى الظالمين أو يسوى إن الله لا يحب والله لا يحب الظالمين وتعالى أمر الزكي ما يسأل الظالمين بالشرك والكفر الله أمر الزكي ذلك نتلوه عليك abinda wannan shi ne abinda muke karanta maka muke kissanta maka ya kai annabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin Isa alaihi salam wannan shi ne labarin abinda ya wakana wanda baka nan lokacin da abin ya wakana yanzu muke baka labarin dalla dalla filla filla game da abinda ya faru da annabi Allah Isa alaihi salam من الدلالة من الدلائل الواضحة على صحة رسالته والبينة لإسكن دليلي واوا لجنوني أكبر من ذلك وأن اللابان محمد صلى الله عليه وسلم أن يكي باش أشم القرآن منكر جابايا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وأن ذلك من أخبار الغيب يوحيه إليك wanda ya tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin aure wanda an yi shi tsawon shekaru tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya a ina ya samu wannan labari shi yasa Allah samun wannan labarin ta tatacciyar wato hanya yana tabbatar da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wani abu ne da ya faru baya nan bai sanya aka yi ba amma yanzu ga shi na bada labari an yi kaza an yi kaza annabi Allah Isa kaza wannan ɗaya ne daga cikin gudan dalilin da ke tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da ingancin alƙur'ani mai hikima wanda ke bambancewa da tantance tsakanin ƙarya da gaskiya ala shakka fihi walam jira da babu wani kokonto a cikin abin da alƙur'ani ke labartowa babu wata tababa a cikin abin da alƙur'ani ke hakaitowa yake sanar da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam game da waɗannan labarai da suka faru ga annabin Allah Isa alaihi salam faman hajjaga fi Allah ta'ala ya ce duk wanda ya yi jahi jahi yayi jahiyya da kai فيه جوال الأمر عيسى عليه السلام الحق الذي لا شك فيه جزئيات وانا دماغ في كمات وانا يكوكتو يكوكتو بعشين جمال الأمر أنه الله عيسى عليه السلام أقول وذلك إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم الله تعالى يقول لن حقيقة وتوقع isa alaihi salam a wurin Allah madaukakin sarki kamar bani adam kamar kwatankwacin matsayin annabi adam alaihi salam da yau Allah kamar yadda aka yadda aka gamsu cewa annabi adam alaihi salam bawa ne na Allah annabi ne na Allah to haka shi ma annabi isa abdullahi wa rasul bawan Allah ne kuma manzo ne na Allah ba dan Allah ba ne ba kuma Allah ba shi ta sai Allah ta ala yake sake mai da martani ga dukkan wasu kiristoci hususan nasara da kiran wanda aka faɗi ta wannan magana amma al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sama dukkan wanda suke jingina Isa alaihi salam zuwa ga Allah a matsayin da ko suke mai da annabi Isa a matsayin Allah wannan martani ne zuwa ga su Allah ta'ala ce misalin annabin Allah Isa kamar misalin annabin Allah Adam ne a wurin Allah a inna khalqa Allah inna khalqa Allah li Isa lalle halittar Allah da yayi ga annabi Isa min gairi abin ba tare da uwa ba ai wannan shi ne abin da ya kawo su gudanar har suka mai da shi da a kama talkalkin lahi li adam ai kamar misalin halittar da Allah ya yi wa annabi adam shi kaga annabi adam bai da abin wala ummi to don har a kwanta za a cikin gida shi zuwa ga ɗakin Allah ya adam ba ne ke samu a babin tunani da hankali in har haihuwar annabi isa ba uba shi ne ya cancantar da shi matsayin Allah ko matsayin ɗaga Allah to in har wannan shi ne ma'aunin to ai annabi adam alaihi salam ya fi shi wannan cancanta domin shi annabin Allah Adam alaihi salam ba uwa ba wa in har haihuwar annabi Isa alaihi salam babu uba abun al'ajabi ne da mamaki to ai ko haihuwar samar da annabin Allah Adam ya zama abin mamaki domin shi alal akalli an samu daya cikin abubuwa biyu daga cikin sabubban samun haihuwa cikin sabubban ko hanyoyin samun haihuwa shi na samu haɗuwar namiji da mace to sai shi an samu mace uwa ke sai da manya da haka akwai abun al'ajabi to amma in har wannan abin al'ajabin ya kai matukar da za a allantar da annabi isa ko a jingina shi a matsayin ɗan allah to abin al'ajabin ya bayyana a cikin halittar annabi adam ko fahimta shi ne abin da allah ta yake cewa inna masala isa inda allah kama tsari adam misalin isa a wurin Allah da aka halicce shi ba tare da uba ba ai da wani halittar annabi Adam wanda shi kuma aka halicce shi an yi wato min gairi abin wala ummi in domin khalaqahu min turabin ab Allah ta'ala ya halicci Adam ne daga turbayar ƙasa sun maƙala da hukun basharan sannan ya ce zama ɗan adam zama mutum fakana sai ya kasance kamar yadda Allah ta'ala ya ce shi da haka fada awa ilahiyyati isa da awar allantakar annabi isa alaihi salam likaunihi kulika min ghairi abi dan wai an halicce shi babu uba da awa batilatu ta wannan rusasshiyar da awa ce gurbatacciyar da awa ce a ce wai dan kawai an haife shi babu uba ko an halicce shi babu uba shi ne ya ba shi matsayin Allah فآدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم واتفق الجميع على أنه عبد من عباد الله da haka sai ya zamana da annabin Allah Adam da annabin Allah Isa alaihi salam dukkan su sun haɗu a matsayin bayan da cikin bayan Allah. Amin da ku sai Allah ko ji zargi ce. Alhaqqu min rabbik wannan gaskiya ce wadda babu kokonto a cikinta daga ubangiji ba na ta kummi da mutane na kada ka kasance daga cikin masu kokonto ko masu shakka game da al'amarin isa alaihi salam labarin isa alaihi salam ya zo gare wani da aka faɗo ala ya ke ya kai addabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan kai wani tsaba ba ko wani kada shakku masu shakku ya sa kai ma ka fada cikin ba ka ka dawwama kan yakinin ka cewa annabi Allah Isa bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah da Allah sana ya kawo shi wa ala ma anta alaihi ka da tsayawa a matsayin da kake kai من ترك الابتراء نرشي الكرب كريا ولا تكن من الشاكين كتدور الاسم والشك وفي هذا اسم البيان تثبيت وطمأنة وطمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن الجملة والآية درجة أقول تبتر da sake sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallam nutsuwa kada yi ta ko yi rawa ko ya ta baba game da abin da Allah ya rubuta sarki ki gaya masa dangane da al'amarin da Isa alayhi salam Allah ta'ala ya ce faman hajjaka fi duk wanda ya yi jayayya da kai ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi game da sha'anin annabin Allah Isa alayhi salam بعد ما جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka na ilimi game da lamarin isa alaihi salam duk ka isar da waɗannan bayanan duk waɗannan hujjojin kayan bayyanar da su sai kuma aka samu har yanzu akwai wanda ke ja da kai game da abin da ya zo maka na ilimi dangane da annabi Allah Isa alaihi salam a kul ta'ala to kace da su ku zo nadu abna'an wa abna'akum ku zo nadu abna'an za ku kirawo ƴaƴan wa abna'akum da ƴaƴan wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akum da matanku wa anfusana da mu kan karan wa anfusakum da ku kanku thumma nabtahil sannan mu kaskantar da kai fa na ja'al la'anata Allahi 'alal kafirin mu ce Allah ya tsiye wa kai ci ba halaki dan Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi shi ba halaki ka gamsar da su ka gama fasar kullu hujjoji ya tabbata yanzu babu sauran shuwa da rai duk kawo wa yanzu ya tabbata jahilcin da suke ciki kawaye musu da kai kaki mazarci amma yanzu zurutun kin gaskiya ne da taurin kai da girman kai wa gaskiya ya sa suka kafe suka ci gaba da jariya da kai a ce su a yi ma'ana su kirawo ƴaƴansu kai ma ka kirawo naka su kirawo matansu ka kirawo naka su su hallara kai ma ka kirawo hallara sannan a zo a roƙi Allah tsinuwa a kuma gaici. Ai, fa man ja da laka ya Muhammad fil Masih Isa bin Maryam, min ba'd ma ja'aka ila al-'ilm fi amri Isa alayhi salam wa qullahu ta'ala. Nuhdiru abna'ana wa abna'akum. Mu halarto da ƴaƴan mutane kuma mu halarto su. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Matan musulman suna wurin, matan musulman suna wurin. Wa anfusana wa anfusakum. ma duka mun zauna nan kuma kuna thumma natajibu ila Allah bi du'a sannan gabaci da mu fuskanci Allah da addu'a an yunzila qubata ruhi Allah ya saukar da masifa da balaki da azabarsa wa la'anata da sirwarsa alal kafirin akan makariyaci ko makariyata tsakanin mu fi qawlihim al-musrina ala ilahi fi ƙaunin da wani wannan kafewa da suka cewa basu gamsu ba har yanzu suna kan matsayin su a isa ɗan Allah ya kuma Allah wannan shi ne abin da Allah ta'ala ya kira wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fito an yi maka mai mubahara da waɗannan mutane in har sun ci gaba da jakin jari shi da waɗannan al'amari bayan bayyanar ainihin wato gaskiya ƙara ƙuƙuru tsabar kin gaskiya ne shi sa malamai suka ce ya halatta yin mubahara har yau ana yin mubahara musamman ga mutanen da an kure su ta fuskar wajen duk wata shuha da suke dogaro da ita amma ba ita yanzu ya tabbata ba su da hujja sun yarda an kai su bango ta fuskar hujja a wuri abin da ya rage su sallama wa gaskiya sai suka yi saboda tsoron ziyaye wani magoya bayan su saboda tsoron zube wadda su da matsayinsu saboda tsoron abinda suke dan samu kada kuma ainihin wannan hanyar tarihi wanda ya sa suka ci gaba da dogewa sun san mabiyarsu ba a kan gaskiya suke da mabiyansu sun san billahi da zilahi da illahu a kan gariya suke sun sani kuma sun san cewa abinda suke gaya wa magoya bayan su magoya su ƙarya ne ba gaskiya ba ne sun gano cewa gaskiyar al'amari tana tare da abokin tattauna wasu amma saboda sun zurutun san zuciya saboda kimin Allah saboda san duniya da faka ta duniya ya sa su ne to a yau wannan babin ya halatta ce ko ba halatta kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka buƙaci wato aka aka aka ga yawa sai zo shi an yi wato ba ala da wannan musa an ce sababin saukar wannan aya ta wahala da ma ayoyin da suka gabace ta tun daga farkon sura har zuwa nan dukkan kuma ta akan wakon da tsara da ta duk waɗannan ayoyin ana tattaunawa ne game da kiristocin da suka zo daga garin Najran wanda da da zarar da tana kasar yamma yanzu kan tana cikin kwa saɓanin da ƙasar saudiya da mamata an bai yabo da haka a kansu ne allah da kuma sarki sun da wani lamma ƙalilu fa ja'alu yuhajjuna fi isa lokacin da suka iso garin bane suka zo suna jaɗe ja gaba da isa alayhi salam wa yaz'umuna bihi ma yaz'umuna min an-nubuwwati wal ilahiyya suna riya abin da suke riyawa game da annabi Allah Isa alayhi salam na uluwa uluwa shi dan Allah ne wal ilahiyya kuma shi Allah ne فأنزل الله في سر هذه السورة farkon wannan surar sai Allah maɗauki sarki ya sauka da raddan alayyim raddi a kansu kamar yadda al-Imam Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar da wani sa suka ambata. An karɓo hadisi daga Uzaifa Allah ya ƙara masa yadda fara ce. جاء العاقب والسجد صاحبا الجمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي سوف أنا بعد. أقول wanda ake kiransa al-Aqib da kuma asayyidu waɗannan mutane guda biyu ma'abuta da tsara da jirai sun zo zuwa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yuridan an yula'ina suna son a yi mula'ana ana sun zo don a yi mula'ana in su ne a matsayin su na kiristoci in aƙida su cewa isa ɗan Allah kuma isan Allah ne in ba a kan gaskiya suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine akan gaskiya sinuwar Allah da azabar Allah da kushin Allah da kubar Allah da haƙuƙa idan yana za ga wasu suna yin wannan gargancin mutum ya san yana kan turba wanda suke ba ta daidai ba mutum yana kan igiyar zato ba a gaskiya ba amma sai mutum ya zo ya ce a yi ba ai ba da saukiyar suka zo suka ce ya ba da suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai mubaha qala mai ba da labari zai bai ce ba qala ahadu ma da sahi ɗaya daga cikin su shi ya fata a wani ai mubaha sai ɗaya ne cewa abokin sa na ta kare ce a awa ne wannan mubaha da kai fa wallahi na rantsa da Allah la in kana nabiyyan idan ya tabbata annabi ne wannan wanda ke son a yi mubahara da shi a yi tsinuwa a yi tsinuwa fala annahu muka yadda muka yi mubahara nan da shi la nukule na man wala akila min ba'da na ce wallahi mun yi malala cewa da mu da zuriya mu duk da mutane yace dukkan da mu da mu da zuriya wanda za su goba duk sai mun lalace ba wanda zai yi samu bukatar za ta biya a biyar nan gaskiya da ganin ana wala ana da muke cewa a gaskiya ni da ganin kare a fara sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna nuqika ma sa'alna ma sa'alta wa ba'ath ma'ana rajulan amina suka ce kawai yanzu ne mu sulhun da dukkan mu mana da shi za mu haɗa dukkan sulhun da ka zo mana da shi za mu haɗa a yi goma da wani amintaccen mutum amma wala ta ba ma'ana ila ka haɗa ku da duk wanda za ka haɗa da shi za mu koma abin da ya kamata na yarjejeniya da sulhu da muka yi tsakanin mu za mu je mu ci gaba da zama a kan addinin mu shi ke nan tura wanda zai ba za mu amintacce mu ba shi abin da ka ce a ba shi kawo amma kar a haɗa mu sai wanda ka tabbatar amintaccen ka faɗa Uzaifa ya ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manzo Allah ya ce, la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa amin. Yace lalle zan tasar da wani mutum amintacce, hakikanin amintacce zan haɗa shi tare da Fastashrafa laha ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan wato wato digirin girmamawa za a kira shi ko wannan yabo da kwasantawa da annabi yau wanda zai aikata da su wannan ya sa sahabbai suka dinga tsare suka dinga ɗage da kula ku ko za a ce waya su duk sanda suka ga wani yabo na kirki wata ɗaukaka ta lahira wani za a su suna yin girgin wasa a sabaci فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ce قل يا أبا عبيدة بن الجراح يا أخي أبو عبيدة بن الجراح فلما قام بيمينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله صلى الله عليه وسلم هذا أمير هذه الأمة ya ce kowace al'umma tana da amini wannan shi ne amintaccen wannan al'umma abu bai da amin ibn jarrah radiyallahu anhu arba wannan shi ne sababin wannan aya ta ɗaya wata kuma idan ku koma cikin waɗannan ayoyi kafin koma ayoyin akwai wata magana ce ibn Abbas radiyallahu anhu Abdullahi ibn Abbas an karbo wannan magana da gare shi yana cewa Abu Jahl kabbahu Allah ya ce in ra'aytu Muhammadan yusalli wasu abubuwa guda uku Abdullahi ibn Abbas ya faɗa ya ce Abu Jahl shine wanda ya ci alwashin cewa in ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah عند الكعبة أو ذلك الكعبة يجينا آتي يده حتى أضع على ركبتي ولا سنن ولا شيء شيء جمع الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسمع الناس الناس يتكاد وجه خاطئة بل يده نادية سنده السبايا أنا الله تعالى يبقى كتبت أبو جهل da haka a nan lokacin ba abdullahi da abbas ya ce ba ƙara lau ma'a abdullahi da abbas ya ce da ya kuskura ya yi haka la a azatul mala'ikatu ayana zan kula sallar sun ci da ya tuka a kwato abu jahil ya yi gangancin zuwa inda annabi ya shi da ce zai ɗan kama ya taka shi ji wallahi ga mala'iku sun danke shi uku mutane suna ولو أن اليهود تمنوا الموت yace da Yahudawa suka ce su ne masoyan Allah su ne ‘ya'yan Allah, kuma wani wuta ba za su ci ko sai ‘yan kwanaki kaɗan. Ai Allah ya ce ba kamar wani wani mawuce ne kun tusa ne ku yi burin tun da ai kun ce ba ku da matsala ba kana. Kun ce ai ku da Allah ba matsala kuma ko na hira an aka ce ku ne ɗan shiga aljanna kuma ku ne masoyan Allah kuma ku ne ‘yan gaban goshin Allah to dan Allah inda ya sauke ki burin kuke fataman da wani mota in kuntu sadiqin tunda kuna da wannan garanti ku yi burin Allah ya kashe ku dan ku tare da wannan sakamakon Allah ya ce wala ya tamannu da ku abada bima ka da mutane a wani guri ce walan ya tamannu ku abadan bima ka da mutane ba su taba yi wannan burin su to shi ne nan ma ya ce wallahi a cikin wannan burin su cikin da ma da nan ta su to sai sake kawo mana wanda ya wala au ma a wa ma fa'ilu min da kuma da nan ta su da burin sa su auta to sai sake cewa walau kharaja annabi da yubayiru da rasulullah sallallahu alaihi wasallam da waɗannan da suke gangancin yin mubahala fi tiwa tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da sun fito da raja'u la yajuna mal wala ahad to da su koma gida sun ga duke su duk tasar wanda za a da iyalan su su kaya shi sa ɗaya da su su su in mutum akan gaskiya ke akan bahara shi da shi wa shi al'amarin baya zuwa mutum da kyau ka san kana da irin akan yake sa so kake ka zo kuma mutum ya taka gaskiya akan gaskiya yake kira yana da goyon bayan ayoyi da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce ku zo ku bala shi bayan kai ta tsuniyoyi da mafakai ka tara a wasu hujja ka ce ka zo ku bala shi al'amar da na jin tausayi na alaka wani ba ka kai da rayuwa ka je ka ci gaba da ci da kuzun dinka in ba za ka tafi gaskiya ba ka tada hargitsi kawai a tashi kenan fiye amma kada ganganci ya jaka zuwa ga yin mubahala an gane ku domin an ce waɗanda suka ce za su yi mubahala Abdullahi da Abbas da shi da sun kuma yi mubahala na ku da mutum zai je gidan sa ya makwashe ko duke su ta lalace iyalan sa su haka ina fatan gani inna hadha huwa qasasul haqq إن هذا الذي أنبأتك به من أمر عيسى lallai wannan al'amari mai girma wannan muhimmin labari da nake baka game da lamarin annabi isa alaihi salam lahu wa naba'ul haqqu wannan labari ne na gaskiya ne ba la shakka fihi babu wata baba ko kokonto a cikin sa wa ma min ma'budin yastahiqqu al-ibadata illa Allah wa ma min ilahin illa Allah ma'ana babu wani ubangijin da ya cancanta a bautata masa in ba Allah ba shi kaɗai ba da kuma shi ba. Wa inna Allah da kuwa al'azizul hakim. Kuma lallai ka sani Allah maɗaukakin sarki la kuwa al'aziz shi ne al'aziz mabuwayi fi mulki a cikin mulkinsa. Al-hakimu shi ne gwani fi tadbirihi cikin gudanar wasa wa fi'ilihi da kuma aikinsa fa in tawalla fa inna allaha alimun bil muslimin kawai kada ta kana wannan ayoyi ina ganin sarrafiya wajibu to karanta inna hada da wannan kasu إن هذا لهو القصص الحق فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين بارك الله فيك إن هذا لهو القصص الحق lalle wannan labari mai girma game da sha'anin annabi Isa alaihi salam da Allah ta'ala ke ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle labari ne wanda yake cike da gaskiya ta kowace fuska ba wato a ciki kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa allantar da annabi Isa kafirci jingina annabi Isa a matsayin ɗa ga Allah babban wato ƙarya ce wadda babu zama da ita domin babu wani wanda ya cancanta a bautata masa sai Allah domin aka ce annabi isa Allah ya cancanta a bauta masa kenan in aka ce ɗa ne na Allah yana da wani tsarki kenan da ya kamata a yi masa wata bauta ta musamman a matsayin sa na ɗan Allah shi sa Allah ta'ala ya sake kore mata wa mamin ilahi ai mamin ma'abudi kenan duk wani wanda kaga ana bautata masa mala'ika ne annabi ne waliyi ne bushiya ce saniya ce ruwa ne wuta duk wani abin bauta wanda ba Allah wani cancanci wata bauta babu wanda bautata masa ya fi dacewa bautar ta fi kyau a gaba ka bauta wa kowa sai shi wayewa ka ta kai wayewa basira ka ta kai basira a gaba ka yi wa kowa su jira sai ubangiji da ya hace domin babu wanda ya cancanta kai wasu irin wannan bautar sai Allah kuma lallai ka sani babu wanda yake gagara ba don a cikin mulkinsa sai Allah babu wanda yake gwani wajen tafiyar da mulkinsa gwani wajen ayyukansa fiye da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa in tawalla idan suka buce ay in a'radu in suka buce an tibaika suka buce ne daga yi maka biyayya wa tasdiqika suka bujire wa gaskata ka fa inna allaha alimun bil muslimin ay fa huwa al muslim wadannan sun cika kuka kuma ba ta lalle duk wanda zai bujire wa annabin Allah duk wanda zai bujire wa gaskiya ya bujire wa alqur'ani ya bujire wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne mabarkaci Allah ta'ala ce babu wanda zai bujire wa gaskiya babu wanda za a ce ga alkur'ani ga sunna ya sa kafa ya shure sai mabarci in ba ta tacce mabarci ba wanda zai iya yi wa Allah wanda zai yi race shi sa Allah ta'ala ce idan har sun juya baya suka bujire suka ji karba fa inna Allah alimun bil mufsidin anan Allah ya tabbatar da cewa mabarci ne kuma Allah maɗaukin sarki alimun bi sanar da su wasan jazihim alamari kuma ba da daɗewa ba Allah maɗaukakin sarki zai saka musu akan ɓarnar da suka yi na ƙaryata Allah ƙaryata manzannin Allah ƙaryata littafin da Allah ya sauka ba da dadewa ba a jira Allah mafarkin sarki zai saka musu ta hanyar dan su da yi musu azaba akan ƙaryata sabon Allah mafarkin sarki da suka yi ina ganin musu abu ne ne gabar da za mu iya tsayawa a kan ta insha Allah sai mu tashi kuliya wato ya ahlul kitabi ta'alu ila kuliya ahlul kitabi ta'alu ila kalmatin sawa'i bainana wa bainakum insha Allah in ya so gobe Allah ya nuna su mu kalli darussan waɗannan ayoyin da na jiya da muka yi sai mu yi kula sa da su insha Allah sannan kuma sai mu shiga cikin darasin gobe Allah ya kai mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah mu ɗauke sarki ya ba mu dada da muka yi mutuntuwan harshe Allah mu ɗauke sarki ya gafarta mana Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya shi ne mai mutunta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya duk inda take Allah ta'ala ya ba mu mutunta Allah mu ɗauke sarki ka ga wannan ibada ta mu Allah mu ɗauke sarki ka biya bukatun mu na alkhairi Allah marasa lafiya mu da gida da asibiti Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya mutunta musu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu Allah muna roƙon ka waɗanda suka gabace mu cikin iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da ƴan uwanmu maza da mata Allah ya gafarta musu Allah ya ba su aljanna madaukaki Allah ya girma malakarsu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika imani Allah waɗanda suke mana wasiya da addu'a da marasa lafiya da masu bukatu iri daban daban ya Allah ya biya musu bukatu Allah madaukakin sarki ka yaye musu dukkan damuwarsu Allah muna roƙonka wannan sata Allah ya sanya musu albarka wannan gari na Allah ya albarkace shi wayannan ولينا على مستقبلنا أن نسعى البركة في أدبه أن نسعى البركة في دينهم أن نسعى البركة في أرزقهم أن نسعى البركة في دينهم أن نتبارك أن أولا وفنك وأن يري أن يسكي ذلك أن نتبارك مفتع أن تبتدأ ولاديا أن أولا وفنك وأن مباركين ذا أشكر وصنع البركة أن يبارك فلا يسوء أن أولا samu dace da daren da mafi tsada mafi daraja Allah wani muwafaka mu dace sannan mun mun dace Allah ta'ala duk abin da muka roƙe ka Allah ka ba mu Allah duk alkhairin da muka roƙe ka duniya da lahira Allah ta'ala ka ba mu